بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha tara ga watan zulhijja hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 15 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 18 a cikin littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar babban malami fadilatu sheikh al'imam abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-tahawi allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji quarters a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya gabata mun tsaya kan lamba ta 41 inda malam ke cewa wal mithaqul ladhi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyatihi haqqu alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi da annabi Adam da zuriyansa wannan gaskiya ne mun yi bayani a satin da ya gabata cewa Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga annabi Adam alaihi salatu wassalam cewa da annabi Adam da zuriyansa tun lokacin zuriyar annabi adam suna gadon bayansa cewa in kun zo duniya mawa za ku bauta mawa dukkanin mutanen duniya kowa ya shaida cewa ya ubangiji in mun zo duniya za mu bauta maka ne kai kadai allah ta'ala ya ce to na ƙara tuna muku ne tun anan duniya saboda kar a zo ranar alkiyama ku ce ai mun rafkana ne mun gafala ne mun manta cewa mun yi wannan alkawarin wannan yasa na ƙara yi muku tuni saboda haka allah ya ƙara tuna mana cewa wannan alkawarin da muka yi da shi fa yana nan kuma yana tabbace kuma alkawarin Allah wajibi ne a cika domin Allah zai yi tambaya akan alkawarin da aka dauka wa kana ahdullahi mas'ula alkawarin Allah abin tambaya ne Allah ka bamu ikon cika wannan alkawarin da muka dauka zamu tashi insha Allah inda malam ke cewa wa qad alima Allah ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul janna وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله malam yake cewa wa qad alima Allah ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulul janna sannan kuma Allah madaukakin sarki ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna ya san yawan cikin halittunsa su wane ne 'yan aljanna a cikinsu wa adada man yadkhulun nara jumlatan wahida Allah madaukakin sarki kuma ya san adadin waɗanda za su shiga wuta wato jumlatan wahida wato adadi a dunkule jumlatan wahida waɗanda za su shiga wuta a lokaci guda fala yazdadu fi zalikal adad yan aljanna ba za su ƙara adadinsu ba zai ƙara akan adadin da yake cikin ilimin Allah ba hakanan kuma yan wuta adadinsu ba zai ƙaru akan adadin da ke cikin ilimin Allah ba wala yanqusu minhu kuma ba zai ragu ba ba za a samu ƙari ba ba kuma za a samu mai ragi ba da haka Allah ya san suwaye yan aljanna yaya adadin su yake yawan su guda kaza Allah kuma ya san yan wuta ya san adadin su ya san iya yawan su ba za a samu ƙarin mutum ɗaya da zai shiga aljanna a cikin adadin akan adadin da ubangiji tabaraka wata'ala ya ya tsara ba ba kuma za a samu ƙarin mutum ɗaya da zai shiga wuta a kan adadin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara ba ya tabbata a cikin hadisi wanda al'imamul bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul jana'iz sannan al'imam muslim ya rawaito hakanan al'imamu abu dawud da imamu tirmidhi hakanan al'imamu ahmad ibn hanbal Allah maɗaukakin sarki musu rahama daga sahabi Aliyu ɗan Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi manzon Aliyu ɗan Abi Talib yake cewa kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad fa atana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fa nakasa ra'sahu fa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi yace wata rana muna ji mun je janaza a makabartan baki'a sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same mu tare da shi a hannunsa akwai wata sanda annabi sai sun kuyar da kansa sai yake cakan ƙasa da wannan sandar da take hannunsa sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataba Allahu makanaha min aljannati wan nari babu wani rai da ke busa numfashi face Allah ya riga ya rubuta masa masaukinsa wuta ne ko aljanna wa illa qad kutibat shaqiyatan aw sa'ida face an riga an rubuta wannan ran wannan mutumin shaqiyi ne shi ko sa'idi ne menene shaqiyi wane ne shaqiyi wane ne sa'idi shine ayan qur'ani zai za ta fassara mana فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد الله يأتي ران القيامة رانا ce da ba wanda ya isa magana sai da izinin Allah a cikin mutane akwai shaqiyi akwai sa'idi sai Allah ya ce fa amman ladhina shaqu fa fi nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid kaga Allah sai mana bayanin suwaye shaqiyai sune yan wuta واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذور suwaye sa'idai su ne su kuma 'yan aljanna to kaga kenan Allah ya riga ya rubuta shin wannan ran dan aljanna ne ko kuma dan wuta fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya manzan Allah afala namkuthu ala kitabina wa nad'u amal to in haka ne menene amfanin sallolin da muke yi azumin mukan da muke yi da ayyukan ibadan da muke yi ai ba su da amfani kenan me yasa ba za mu dogara mu jingina a jikin wancan kaddaran da Allah ya riga ya rubuta mu kuma mu bar aiki ba kowa ya kama gaban sa kawai tunda Allah ya riga ya rubuta ga dan wuta ga dan aljanna to menene amfanin wani yana bacci ni ta masallaci kowa ya bacci kawai in an je lahira wadda Allah ya riga ya rubuta masa wuta ya tafi wuta wadda Allah ya riga ya rubuta masa aljanna ya tafi aljanna faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana min ahli sa'adati fasayasiru ila ahli sa'ada ila amali ahli sa'ada manzo Allah sai ya ce to ai barkaji duk wanda ya zama dan aljanna ne shi to zaka ga ya karkata zuwa ga ayyukan yan aljanna wa man kana min ahli shaqawati fasayasiru ila amali ahli shaqawa wanda ya zama dan wuta ne shi to zai karkata zuwa ga ayyukan yan wuta wadda already an riga an rubuta masa cewa wani dan aljanna ne to zaka ga ayyukan aljanna suna masa sauki wadda aka rubuta mata cewa wani dan wuta ne to ayyukan yan wuta za su fi mishi sauki saboda ka karka wahalar da kanka eh ka ce to ai in an je lahira ma ba a san makoma ba eh ba wanda ya san makoman wani amma kalli mu kalli aikinka shine bayanin makomanka da za ka yi aikin 'yan aljanna Allah kai ka wuta ne ai ba zai yi ba saboda haka in mutum ɗan aljanna ne to zai karkata zuwa ga ayyukan 'yan aljanna wannan kuma ita ce ka'idar rayuwa Allah ya riga ya gama kaddara komai na rayuwa ko a nan duniya ne abinda za ka samu na arziki komai Allah ya riga ya kaddara shi amma alamar cewa a kaddaranka akwai samun arziki shine tashi ka nema lokacin da ka zauna ka ce to ina jiran Allah zai kawo mu to alama ne na cewa kai a kaddaranka babu arziki to alamar cewa an rubuta maka arzikin kuma ya kusa isowa to shine a daura ka akan hanyar nema in dai ka tashi kana nema to kaddaranka akwai arziki kenan kuma yana hanya amma in ka zauna to shikenan babu to saboda haka abinda Allah ya kaddara maka zaka samu to sai ya yassare maka hanyar neman sa daga sai ka fita ka tashi ka nema to haka yake a lahira hanyar da Allah ya yassare maka ita ce hanyar da take nuna maka cewa ga fa hanyar makoman da ka dauka ne muna fahimta ko kaga ai yanzu mutum ba zai tashi zai tafi Kano ya kama hanyar Gombe ya ce kuma in Allah ya ga dama yanzu sai gan shi ya isa Kano zai yi ba zai yi ba alamar cewa Allah ya kaddara zaka isa Kano shine kama hanyar Kano amma ka tashi zaka tafi Kano ka kama hanyar Gombe a ce to in Allah ya ga dama kuma yanzu yanzu na kuma sai in ganni a Kano haka wannan ba zai kama hankalinka ba saboda ka kama hanyar yan wuta aikin yan wuta kuma ka ce in Allah ya kaddara in Allah ya ga dama sai ka shiga aljanna kaga wannan ba mai yiwuwa bane Allah ka yassare mana ayyukan yan aljanna ka sanya mu cikin yan aljanna thumma qala yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu manzo Allah yace kowa yayi aiki fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu manzo Allah yace kowa an sauƙaƙa masa ayyukan da aka halicce su da aka halicce shi don su amma ahlus sa'adati fayyuyassaruna li amali ahlis sa'ada 'yan aljanna za a sauwaƙa musu ayyuka irin na 'yan aljanna wa amma ahalus shaƙawati fayyasaruna li'amali ahalus shaƙawa 'yan wuta kuma za a sauƙaƙa musu ayyukan 'yan wuta sun maƙara'a sannan sai manzo Allah ya karanta waɗannan ayoyi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce fa amma man a'da wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra Allah ya ce amma wadda ya bayar da dukiyansa ya taimaka sannan ya ji tsoron Allah sannan ya gaskata kalman nan mafi kyawu ta la ilaha illallah Allah ya ce to fasanu yassiruhu lil yusra za mu sauwaƙe masa mu sauƙaƙe masa hanyar samun sauƙi ita ce gidan aljanna kaga sai ce ashe Allah zai sauƙaƙe maka samun aljanna ne in ka kama aiki kaga shi yasa yace ya taimaka da dukiya ya ji tsoron Allah ya gaskata la ilaha illallah to sai Allah yace to za mu sauwake masa hanyar samun wancan masauki mafi saukin nan wato gidan aljanna zai shiga cikin sauki da jin daɗi Allah ka sanya mu a cikin su amma sai Allah yace kuma wa amma man bakhila wastaghna amma wanda yayi ruwa ya hana ya nema ya tara dukiya wa kazzaba bil husna ya ƙaryata kalmar shahada Allah sai ce shi kuma fasanu yassiruhu lil usra Allah ya ce to shi kuma za mu sauƙaƙe masa hanyar wahala ita ce hanyar wuta ashe kenan kaga ayyukanka suke nuna ina ne makomarka ayyukanka suke nuna ina ne makomarka in kana ayyukan banza ya nuna cewa ka kama hanyar makomar mutanen banza har sai in ka tuba ka dawo sai in ka tuba ka dawo wannan yana daga cikin abinda mutane da yawa suke rudewa shine dangane da abin da ya shafi wato ƙadiyya ta husnu zanni billah kyautata ma Allah zato akwai kyautata zato ga Allah akwai kuma wasa da Allah kyautata zato ga Allah shine ka kama hanyar alheri ka kyautata mu ubangiji zaton cewa Allah ba zai wulakanta ayyukanka na alheri ba wannan shine kyautata mu Allah zato ka yi ayyukan alheri ka samu kyakkyawan yaƙini cewa Allah baya tozalta baya wulakanta duk wanda ya kyautata aiki innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala amma ka yi mummuna ka sa ma ranka cewa zaka ga kyakkyawa to wannan kuma wasa da Allah ne kada ka dauka kyautata ma Allah zato ne wannan wasa da Allah ne wannan wasa da Allah ne kamar mutum ne ya bude kasuwa da jarin da bai wuce naira dubu hamsin ba ya kyautata ma Allah zaton cewa gaba-gaba kaɗan-kaɗan Allah zai azurta shi zai mallaki miliyan hamsin wannan ya kyautata ma Allah zato saboda ya kama hanya amma wadda ya zauna bai motsa ba sai ga mota ta wuce sai ce muna kyautata ma Allah zaton cewa zuwa shekara mai zuwa yanzu ina da wannan motar wannan wasa da Allah yake yi tashi za ka yi ka nema inda ba satuwa za ka yi ba za ka tashi ne ka je ka nema mai yiwuwa shi wancan da ka gan shi da ita shi kuma baka san kalan wahalar da ya sha ba to shi wancan sai da ya wahala Allah ya bashi kai kuma ka miƙe kafa ka ce to kai kuma Allah ya kawo maka shi a cikin sauki baka kyautata ma Allah zato ba ka'idar Allah ita ce sai an wahala ake jin daɗi eh ko arziki ne baka ga abin da Allah ya ce bane huwa allazi ja'ala lakum al-ardha huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dalulan sai ce mi famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi me zaka dauka a wannan ayan Allah yana cewa huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dalulan Allah shine ya sanya muku kasa ta zama shimfidaddiya ga ta nan wato horarriya Allah sai ya ce famshu fi manakibiha ku yi yawo a sasannin kasa ku nema kuɗi yi kasuwa a bauchi in ba ta yi ba tsallaka jigawa ba ta yi ba je ka kano ba ta yi ba je ka Legas nan ma ba ta yi ba tsallaka tsallaka boda isa can sai ka karaɗa ka yi yawo ka nema kafin sai aka iso wa kulumin riski kankaci arzikin allah ma'ana shine allah yana nuna maka ba zama ake a ci arzikin allah ba fita ake yi a yi yawo in an nema a can ba a samu ba ba a samu ba a buga can in bai yi ba a buga can sai an yi yawo can da can can da can kafin a iso baku lumiyar riski kama mutane da yawa musamman matasa so suke su tsallake famshufi mana kimiyya kawai abinda suke so wallazi ji allah kuma allah zalulan tofa kulumiyar riski abinda kawai suke so kawai shine kawai allah ya sako arziki kawai a ci a banza a baci shi yasa yanzu sai ka ga wani matashi ya yi ƙoƙari ya buɗe shago sauran 'yan uwansa matasa su kuma sai su dinga zuwa ana samu su dogon benci suna zama a bakin shago suna saya suna taya shi taɗi wannan ya sa waɗannan matasan da suke zama a bakin shagon idan sun buga sun buga ba su samu wani abu ba sai su haɗa baki cikin dare zuwa su fasa mar shago ai ba wasu ne daga can wani waje ke tsallakowa su zo su fasa shagunan ba waɗannan dai suke zama bakin shago gobe da safe kuma da su za su da a zo a maka jaji da su za a zo a maka jaji Allah kuma ya riga dama ya tsara rayuwar ɗan adam ba za ta tafi ba dole sai da dukiya sai da kuɗi to ko dai ya tashi ya je ya nema na halal ko kuma ya nemo ta hanyar haram ɗayan biyu ne in baka nema ta halal ba to za ka nema ta haram wannan ko shakka babu saboda haka wajibi ne mutum ya tashi ya kama sababi to abin da ya kamata ku gane shi ne shi riko da sababi al'akhdhu bil asbab tushe ne na aƙida aƙida ne na musulmi ya yi riko da sababi riko da sababi kuma al'akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul riko da sababi baya ko da tawakkali bai ko da bai ko da tawakkali din ka tashi ka nema ba shi kenan baka dogara ga Allah ba yanzu ka dubi na da Maryama alaihi salam mahaifiyar annabi Isa gashi ta haihu ga naƙuda ga jego ga kaza ga kaza ga kaza amma abinci za a ciyar da ita amma Allah bai ba ta abincin a baki ba sai da ya ce ta motsa sai da ya ce wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tasaqatu alayki rutban janiya bishiya ba komai a ciki ba komai a jikinta in Allah ya so sai ya sanya bishiyan ta yi ƴaƴa a lokacin bishiyan ƴaƴan dabinon ya faffaɗo sannan ta ɗauka ta ci amma sai da Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla girgiza dabinon tukunna a yanzu girgiza bishiya kadai ya isa ya sa bishiyan ta yi yaya ai sai da ikon Allah sai da kaddaran Allah to amma saboda Allah ya nuna maka duk da Allah mai iko ne a bisa dukkan komai amma kafin ka ci kaddaran Allah fa sai yi riko da sababi sai da Allah ya ce girgiza kafin sai ya ce fakuli washrabi faqalli aina ki ciki sha ki samu sanyi idanu da farin ciki daga sai an yi riko da sababi eh bara ka zo nan ka ce in Allah ya ga dama in Allah ya ga dama eh to ya ga dama kenan kai ka tashi yanzu kamar ka sa kwanon abinci ne a gaba ai Allah bai ga daman ka koshi ba sai ka ci kwano goma ko baka koshi ba to amma da ka zo ka sa kwanon abinci ne a gaba ka ce to yanzu fa ikon Allah in Allah ya ga dama sai yanzu yanzu ne sai in ji na koshi ba yana ci abincin nan ba zai yi ba zai yi ba ashe kana so koshi sai ka ci abinci saboda haka duk abin da kake nema to sai ka yi riko da sababi kana so ka zama dakta sai ka miƙe kafa ka ce in Allah ya ga dama gobe gobe nan sai ka ga a jami'a kaza an ban dakta kako ba zai yi ba to yadda kaga duniyar nan ba ta yiwuwa sai ka yi riko da sababi to wannan yana so in nuna mana fa in ya zama da arzikin duniya bai samu ba sai da ka kama sababi ina kuma ga lahira duniyar da take ba bakin komai ba a wajen Allah wanda in ya ga dama sai ya wada da kowa amma Allah ya ce ba za ka samu ba sai ka kama sababi eh saboda ka sai dai kaddaran ubangiji wani sababin da zai kama don yi arziki long term planning zai yi sai ya jima yanayi sai ya wahala wani ko sababin da zai kama ya arziki dan takaitacce ne lokaci guda ne yanzu yanzu nan ya fara sana'a kaza yanzu yanzu nan Allah ya buɗa masa kokofi mai yiwa akwai wadda tun kafin a haife shi yake wannan sana'ar amma har yanzu bai samu abin da ya samu to ka gane cewa mataki mataki ne kaddaran kowa amma kuma sai an kama sababi sai an kama sababi daga san da ka kama sababi to ka kaddara ma kanka ka rubuta cewa arzikinka ya kusa iso amma kana zaune a gida kan ka rubuta ka ajiye cewa kaddaran ka kaddaran talauci ne he kai makawalar da kanka in ka ga mota ta wuce ka ce sauran iris sauran iris ta buge ka ci gaba da zama bakin kwalta sauran iris ta buge ka Allah ka samu dace saboda haka kowa Allah ya yassare masa aikin da aka halicce shi da shi saboda haka Allah ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna ya kuma san adadin waɗanda za su shiga wuta ba za su ƙaru akan adadin 'yan wuta ba ba za kuma su ragu ba ba za kuma su ƙaru akan adadin 'yan aljanna ba kuma ba za su ragu ba muna fahimta ku Allah ya san makoman kowa a cikinmu kuma Allah ya riga ya kaddara wa kowa makomarsa malam yake cewa wa kazalika af'aluhu fi ma alima minhum an yaf'aluhu hakanan kuma ayyukan bayi bayi suna aikata abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya san cewa za su aikata ne duk abinda bayi suka aikata wa kadhalika af'aluhum fi ma alima minhum an yaf'alu hakanan kuma ayyukan bayi ba zai karu ko ya ragu akan abinda Allah ya riga ya kaddara abinda za su aikata ba ayyukanmu da muke aikatawa Allah ya riga ya sani do da ganshi a masallaci na'am Allah ya san zai zo masallaci do da ganshi a gidan giya na'am Allah ya riga ya san zai je gidan giya Allah ya sani to amma kamar yadda muka yi ta bayani a baya cewa kaddaran ubangiji iri biyu ce akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kauniyya akwai kaddara ta shari'a shine abin da Allah dai shar'anta ce ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza akwai kaddara kauniya kuma shine abin da Allah ya kaddara ya faru wancan Allah ya nuna maka me yake so kai me baya so kai wannan kuma kaddara kauniya abin da Allah ya riga ya kaddara cewa zai faru to kamar yadda muka yi bayani shine ba a kafa hujja da abin da Allah ya kaddara zai faru wajen yin ayyukan banza ana kafa hujja ne da abin da Allah ya kaddara na shari'a a yi kaza a bar kaza mun gane ko saboda haka mutum ba zai je gidan giya ya ce ai Allah ne ya riga ya kaddara cewa ya je gidan giya ba da Allah bai kaddara ba da masallaci zai je sai ya ce a'a wannan ba hujja ba ce me za ka kafa hujja da shi shine me Allah ya faɗi a cikin Qur'ani game da giya ya ce a je gidan giya a'a to ba ka je ba kuma ai ko a rayuwa ai yanzu ba za ka sa hannunka a wuta ka ce in Allah ya kaddara sai in kone in Allah bai kaddara ba dan kone ba zai yi ba zai yi ba saboda ka ballanta ka kama hanyar banza ka ce haka nan Allah madaukakin sarki ya kaddara mun yi bayani a baya cewa akwai wanda suka kaso akwai kadariya aljabariya akwai kadariya annufa kadariyatul jabariya su ne waɗanda suke suna tabbatar da kaddaran Allah garin tabbatarwan sai su wuce iyaka da aka sai su ce to ai don da gaishe mazinaci kaddaran Allah ce da aka shi bai da laifi bai da iko akan yayi zina ko kar yayi haka kaddaran Allah ta tsara mai yayi zina su kuma kadariyatul nifa sai suke kore kaddara suna ganin bai kamata a jingina ma Allah cewa shi ya kaddara ayi ayyukan banza ba da haka duk aikin da kaga dan adam yayi to radin kansa ne ba kaddaran Allah a ciki haka duka waɗannan batattu ne dukansu batattu ne so almuhim shine duk abin da bayi ke aikatawa Allah yana sane da su kuma ayyukanmu halitta ce ta Allah annabi ibrahim yana faɗa wa mutanensa cewa wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shine ya halicce ku ya kuma halicci ayyukanku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fa ya faɗa hadisi ya ce inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama kasama bainakum arzaqakum irin yadda Allah ya rarraba arzikinku tsakaninku haka Allah ya rarraba muku ɗabi'unku da ayyukanku haka Allah ya karkasa muku saboda haka duk abin da bayi ke aikatawa ba wani aikin bayi da zai wuce ilimin Allah kafin ma ka aikata din Allah ya sani lokacin da kake aikatawa kuma ba za ka buya ma Allah ba ba za ka buya ma Allah ba sawa'un minkum man asarrul qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk abin da kai ko a bayyane ko a boye Allah ya sani eh kafiran makka sun kasance a baya suna yawan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so duk lokacin da suka zagi annabi sai mala'ika jibrilu ya kawo masa bayani daga Allah cewa ga irin zagin da suka maka sai suka ce to yanzu in za a yi zagin a dinga yi a ɓoye ƙasa-ƙasa saboda kar allah muhammadu ya ji mun zage shi balle ya faɗa masa to sai allah ya saukar da aya ya ce wa asirru ƙaulakum a wuji harubihi innahu alimun bi zati sudu allah ya ce magana in kun ga dama ku sirranta ta in kun ga dama ku ɓoye ta ba ma wadda aka yi ta a ɓoye ba wadda take cikin zuciya bata fito ba ma allah ya santa Allah ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir yanzu ita sirrin ba Allah ne ya halice ta ba to wanda ya halice sirrin bai san sirri ba ne saboda haka Allah ya ce ba ma wadda kuka kuskus ba a wadda take zuciyar kuma ba ta fito ba Allah ya san da ita daga duk abin da bayi za su ba za su wuce ilimin ubangiji ba abin da za mu ɗauka na darasi a nan shi ne duk wadda ka gan shi yana ayyukan banza na bijire ma Allah ko na zalunci kada ya ɗauka cewa ya gagari ubangiji ne kada ya ɗauka cewa ya gagari Allah ne wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar ka taba tsammanin cewa Allah ya rabkana ne ko ya gafala dangane da abin da azzalumai suke aikatawa azzalumai mushrikai ko azzalumai masu zaluntar bayin Allah duk abin da kowa ke aikatawa Allah yana sani ka'idar ubangiji ita ce duk abin da mutum yake yi to Allah yana sa masa ajali ne lokaci ko ya sanya masa lokacin da zai damke shi tun a nan duniya ko kuma ya sanya masa lokacin da zai ɗauke shi ya koma zuwa gare shi inna Allah la yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yuflitu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana ma azzalimi talala mai kaman saki har sai lokacin da Allah zai kama shi to ba zai iya kubcewa ba wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kamun ubangijinka yake in ya kama mutane suna azzalumai kamun Allah mai raɗi ne mai tsanani ne daga duk abin da azalimi ke aikatawa ko duk abin da wani maballaci ke aikatawa kaga yana walayawa yana watayawa a duniya yana wolewarsa to ba wai ya gagari ubangiji bane a'a kamar kai ne ka sayo ragon lahiya ran sallah za a yanka shi ka fito da shi yana dan shawagi yana cin ciyawa yana kaza ka sanya masa igiya doguwa yayi ta yawo yayi ta yawo sai ji kamar an sake shi ne in ya ga kofa a bude sai fafura da gudu zai gudu sai ya tashi zai gudu sai ji ijiya ta rike shi ashe bai san talala aka mishi ba to haka Allah yake ma azzalimi wa umli lahum inna kaidi matin Allah ya ce ina musu talala ne amma kamuna Allah ya ce mai karfi ne ba na wasa bane saboda ka duk abinda kowa yake aikatawa to bai wuce ilimin ubangiji ba sai dai kawai Allah yana sa ma kowa ajali ne Allah yana sa ma kowa lokaci ne ka duba duk kissoshin annabawan da Allah yake ta ba mu cikin Qur'ani har waɗanda suka yi ma annabawan su tutiya cewa ina batun maganan da kai cewa in ba mu bi Allah ba za mu shiga masifa gashi ba mu bi Allah ba kuma duniya tana zuwa mana yadda ya kamata falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli shay hatta idza farihu bima utu Allah ya ce sai da suka koma suna fariya da abin da aka ba su sai Allah ya ce aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai muka kama su ba tsammani sai ga su sun zama kaskantattu fa qudiya dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin dan ka duba ka ga duk wani azzalimin da ya kai azzalimi yayi zalunci a duniya ina yake ya tafi ya tafi so duk wani wanda zai zo ya zalunci yau a duniyar nan to photocopy zai yi photocopy zai amma original copy eh printed copy eh printer mai kala na gaskiya na azzalimai wallahi sun riga sun wuce ina fir'auna yake a duniya yau waye zai shakiyanci irin na fir'auna duk shakiyancin mutanen turai da kasan amurka da kasan isra'ila da wane ne da duk irin zaluncin da suke yi shugabanninsu a cikinsu wane ne ya taɓa fitowa ya bugi kirji ya ce jama'a shine allah waye sha amma fir'auna fa da ya tara mutanen sai ya ce kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce kai ku tsaya ku ji ban taɓa faɗa muku cewa akwai wani allah bayan ni ba don haka ni ni kaɗai ne allah ba wani allah in ba ni ba ya ce kai in ma akwai allan to ana rabbukumul a'la in ma akwai allah din ya ce to ni ne a sama da shi wancan yaro na ne ya ce shi ne allah mafi ɗaukaka kaga duk wani mutumin banza da za a yi shi yanzu ai ba zai irin wancan ba ba zai irin wancan ba kai allah da kansa sai da ya ce ya yi shi ya ba da shi da ya yi stamp cewa fir'auna ya kai makura wajen barna Allah ya ce innahu kana aliyan minal musrifin Allah ya ce fir'auna on top ne shi a cikin maballata Allah da kansa ya ce ya yi stamping cewa fir'auna mutumin banza ne shi kako ai shakiyancin sanya kai eh Allah ba shine al-aliyu madaukaki amma ya ce fir'auna na sama ne shi a cikin maballata kaga duk wani wanda zai zo yanzu to sai dai iya abin da zai iya ya wuce duk wanda zai zo yanzu sai dai dan iya abin da zai iya ya wuce amma yayin shikiyanci na gaskiya a an riga an gama ku an riga an gama saboda haka adawa sun wuce samudawa sun wuce mutanen annabi shaibu mutanen annabi lutu duka sun wuce eh kalli mutanen annabi lutu jibi irin yadda Allah madaukakin sarki ya halaka su lokacin da mala'ikun da za su musu azaban sun iso su kuma sun ɗauka wasu sabbin mutane ne aka kawo su sun zo za su yi luwaɗi da su bayan kuma su ne mala'ikun da aka turo su azabtar da su annabi lutu ya musu wa'azi ya ja hankalinsu ya ja hankalinsu ya ce wa'annan baƙina ne fattakullaha wala tuhzuni fi dhaifi ku ji tsoron Allah kar ku tozalta ni a cikin baƙina na yi baƙi manyan mutane irin wannan ku ji tsoron Allah a suratul hijir ya ce fattakullaha wala tuhzun qalu sai suka ce awalam nan haka anil alamin suka ce kai ba mun hana kayin baƙi ba ba mun hana kawo baƙi cikin garin nan ba ya musu wa'azi yayyayyayyayi alaysa minkum rajulun rashid ya ce shin a cikinku ba wani mutum mai hankali da zai gaya muku koma saboda yadda suka tunzura shi mala'ikun suka ce da shi ya lutu inna rusulu rabbika lan yasulu ilai suka ce mu yan sako ne daga wajen ubangijinka ba abinda za su yi maka karabu da su abinda muke so shine fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wala yaltafid minkum ahadun illa mar'atak ka tattara wayanda suka yi imani da kai duka ƙarshen dare ku bar gari in kuka tafi kuma kar kowa ya juyo amma matarka za ta bi ka kuma za ta juyo saboda innahu musibuha ma asabahu saboda duk abin da zai same su to zai hada da ita saboda ita ma kafira ce sai mala'iku suka ce inna mau'idahum as-subh suka ce alƙawarin su deadline din su na azaba gobe ne da asuba yace to meye dalilin da yasa sai an kai gobe da asuba fi sabilillah a halaka su ko yanzu a wuce wajen bana sai suka ce da shi a alaisa subu bi qarib ya hakuri yayi asuban ta kusa eh yanzu ai ana yamma ne asuban ta kusa ka jure na shekaru ma ballantana daga yanzu zuwa gobe da asuba kai hakuri eh hakuri kaga dai ka dubi yadda kowane annabi yake jin al'ummarsa a jikinsa motsi kaɗan ya ce ya kaumi ya kaumi ya kaumi ya ku mutane na ya ku mutane na amma yau a wayi gari ga mala'iku sun zo halakar da al'ummar yana ce wai a bari zuwa asuba ma ya yi nisa kasan dai ya tunzura da yawa ya tunzura da yawa to amma kaga Allah ya halakar da su kuma sun wuce falamma ja amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amdalna alaiha hijaratan min sijilin mamdudin musawwamatan inda rabbik Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id inda aka halakar da da wa'annan ai ba nisa yake da shi ba daga wa'annan azzaliman su je su yawo a duniya su gani mana daga duk abin da kowa yake aikatawa to kowa yana aikata komai ne ƙarƙashin ilimin ubangiji ba wadda ya tsallake ilimin Allah da haka malam ya ce kuma wa kullum muyassarun lima khuliqala kowa an sawwaka masa aikin da aka halicce shi don shi wal a'malu bil khawatim sannan kuma Allah yana lissafi ne da ayyukan bayi shine mai bayi suka cika da shi al a'malu bil khawatim kamar yadda muka karanta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutum yakan aikata ayyukan yan aljanna har sai ya zamana tsakanin shi da aljanna bai wuce zira'i ba sauran iris ya mutu shiga aljanna sai zamanin littafinsa a rubuta dan wuta ne shi sai ya canza ya koma ayyukan yan wuta hakanan kuma aka san wannan aikin yan wuta sai ya kusa mutuwa ya shiga wuta sai ya canza ya koma ayyukan yan aljanna sai shiga aljanna malamai suna cewa to asali dama duk da gaira aikin alheri kuma dab mutuwansa ya canza ya koma ayyukan banza to asalin tushen aikin abu na farko da zaka fara tuma shine ikhlasinsa ikhlasinsa don ba yadda za a yi mutum ya yi aiki da ikhlasi na tsawon shekaru hamsin saura kwana uku ya mutu ya shiga aljanna kuma Allah ya canza masa kai shuta Allah baya haka daga asali aikin ma bai gina shi bai ɗaura shi akan tubali irin yadda Allah yake so su kaga al'amalu bil khawatim shi yasa kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah Allahumma musarrifal qulubi thabbit qalbi ala dinika Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan kuma shine abin da ake so muwa mu yawaita addu'a din Allah ya ce ma annabi ma walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila da ba din mun tabbatar da kai ba da sauran kadan ka karkata zuwa gare su wani abu dan kadan kaga annabi ma Allah ya ce inda ba mu tabbatar da kai ba da ka bauɗe ina kuma ga wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama malam yace was-sa'idu man sa'ida bi qada'illah wato dan aljanna mai rabo shine wanda ya dace da kaddaran Allah kaddaran Allah ita ce za ta nuna wani zai dace wani zai samu rabon aljanna wa shaqiyu tababbe man shaqiya bi qada'illah shine wanda ya tabe da kaddaran Allah Allah ne ya riga kaddara masa tabewa eh saboda haka Allah yana nuna mana cewa dukkanin ayyukanmu yana sanar da shi kuma Allah ya riga ya san makoman kowa a cikinmu Allah ya riga ya kaddara mu kowa makomansa kuma in Allah ya kaddara wa mutum makomarsa to sai Allah ya ɗora shi akan aikin da zai kai shi zuwa ga wannan makomar wannan shine sunnar Allah ita ce kuma ka'idar Allah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته